من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 21 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma muna karatu ne cikin suratul tauba mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 41 insha Allah za mu tashi aya ta 42 muna fatan Allah ya samu dace kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo kamar haka wannan bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace a tambayar sa ita ce ya kasance cikin rashin jin daɗi a cikin sallah shedan yana sa shi waswasi da dogon tunani akan abubuwan duniya iri-iri mai kyau da marar kyau ya ce malam mai ya kamata ya yi don yana damunsa sosai kuma malam yana roƙon a taya shi da addu'a Allah ya yi masa mutum ya zo sallah ya kamata ya kakkaɓe zuciyarsa daga tunanin duniya shi yasa malamai suka ce a cikin sunan da ake na nafilfili sallan azhar da ke ita ce sallan da ake yanke harkar rayuwa a je a yi ta suka ce aka sunanta a yi sallah raka'a hudu kafin a yi sallah duk tunanin tunaninka ya kamata ya ragu ya ragu sosai kafin a zuwa ta da farilla ko mutum ya sani cewa yana tsaye ne gaban Allah subhanahu wataala sannan aiki yake na ibada mafi girman aiki yadda mutum ke nitsuwa in wurin nitsuwa ne a harkar duniya ko gaban wani a mutum mai mahimmanci yana iya nitsuwa kaga cewa yana saurare yadda ya kamata to bai kamata a ce kuma ana gaban Allah yana wasu tunane-tunane ba tunane-tunane wani wasa da hankali shaidan yake masa ya kamata ya jefar da su daga yazo zai sanyo maka tunani sai ka ture shi yawa abun duniya baya karewa sai ka rinka tino lahira da tino girman Allah da tsayuwa gaban Allah Allah samu dace wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace kai bayani akan maganan zakka yana so malam ka ƙara a ƙara masa bayani a takaice akan mutane takwas da za su iya cin zakka in mutum ya bashi ya ga baya cikin masu cin zakan zai iya wato kyautar da shi a inda ka karba ka kyautar da shi ce masa kawai za ka yi baka cikin wanda za ku ci zakka sai ya kai wa wanda za su ci zakka wanda suka cancanta amma in kyauta ne kaga sai ka karba mutane takwas ɗin kuma Allah ya ambace su cikin alkur'ani inna masadaqatu lil fuqara'i su ne na ɗaya wal masakin na biyu wal amili na alaiha na uku wal mu'allafati qulubum na hudu wa fil riqabi na biyar wal gharimina na shida wa fi sabilillahi na bakwai wa bani sabili na takwas su ne takwas in insha Allah ta'ala ƙarin bayani ka samu malamai ko a angonku ayan tana cikin suratul tauba insha Allah okay aya ta 60 saboda haka sai a sai a samu kawai sai su sai malamai su fassara su ɗaya bayan ɗaya insha Allah wallahu a'ala wannan bayan yayi sallama yace ya kuma yi addu'an alkhairi sai ce tambayar sa ita ce misali yana jinin haila ko tana jinin haila kenan sai kuma a goman ƙarshen azumi to malam zai iya zuwa tahajjud ban gane ita ce misali tana jinin haila sai kuma a goman ƙarshen azumi to malam za ta iya zuwa tahajjud ba za ta iya zuwa tahajjud ba sai za ta yi sallah ba ta zauna ko za ta samu a kwatankwacin ladan sallah sannan kuma za ta iya ɗaukan ƙur'ani ta karanta ya kamata ta zauna a gida ne ba sai ta je ta hajjid ba tana al'ada ba za ta shiga masallaci ba ba za ta yi sallah ba a ina za ta zauna magana mai ƙarfi shine mai ce mai al'ada ba za ta shiga cikin masallaci ba da haka sai ta zauna a gida ta yi ta istighfari tana istighfari tana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana addu'a za ta samu lada mai yawa sai Allah ya san irin falalan da za ta samu ba wai in mutum je tahajjud ga wani kwatankwacin lada nan da zai samu ba Allah ne ya san abin da zai bashi yana da falala mai yawa ba mamaki kin zauna a gida kina azkar kina ambaton Allah da addu'a ki iya fin wani wanda ya je ma tahajjud wanda kowa ya danganta ne gwargwadon niyyarsa da himmarsa da haka zauna a gida ba sai ta je tahajjud ba da daddare kina al'ada ki zauna a gida ki ci gaba da ambaton Allah a daki wallahu ta'ala alam sannan tace za ta iya daukan alqur'ani ta karanta a sai dai ajiza na alqur'ani inda qur'ani kamil ne bai kamata ta dau qur'ani ba bai halatta ba wannan shine magana mai karfi har yanzu akwai ba sashin malamai musamman na baya bayan nan da suke magana kan cewa mace mai al'ada za ta dau alqur'ani dungurungun wasu suna cewa za ta shiga cikin masallaci babu dalili na mace mai al'ada ta shiga cikin masallaci ya yi karo da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ta dau alqur'ani mushaf kamil wannan ma sun yi ta magana amma abin da ya fi dacewa shine ta dau in ajza ne juz'i juz'i wanda ba cikakken qur'ani Allahu a'lam wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi sai ce tambayarsa ita ce a kakarsa ce ta rasu mamar mamarsa kenan ya ce amma kan ta rasu ta yi fama da rashin lafiya wadda har ta sha azumi a ta sha azumi ramadan guda a ta sha azumi ramadan guda har da ƙari to kuma sai aka ce mana ko aka ce musu wannan azumin sai an biya mata kuma sai 'ya'yanta ne za su biya mata to malam 'ya'yan ba su da yawa kuma su ma sun dan manyanta kuma babu mai cikakken lafiya a cikinsu to shi ne yake tambaya cewa zai iya rama mata a matsayin jikanta a yi jika zai iya rama kakarsa azumi zai iya rama kakansa namiji azumi ya halatta amma dai ka ce 'ya'yanta masu manyanta yawanci dama dattijai in sun kai shekaru ya kamata a ce sun ajiye azumi suna ciyarwa amma dai anan tun da kayi magana ne akan rama azumi to jikanta ma zai iya rama mata wallahu ta'ala ala sannan mai tambaya ta gaba ya ce tambayarsa ita ce bayan ya yi sallama akwai yarinyar da oh wanda mai tambayan jiya ne wanda ya ce shi an yi mustest sai aka samu shi as ita as to wannan ƙarin bayani jiya bayan mun taji akwai malamin chemistry wanda ya bayani cewa eh, biologically a biology dai yadda suke abun nan as as wato ana ganin 25% ne na probability cewa za su iya haifan ss wato mai sikla wannan shine abin da yake karance kuma bayan yayi wannan bayani sai na tambayi likitoci to me hatsarin haifan consultant daga fth ya ce a bayanansu na likitoci shine kamar yadda wancan ya faɗa 1 over 4 ne kawai ake tsammanin wato in sun haifi 'ya'ya hudu ana tsammanin akwai probability a cikin 'ya'yansu guda hudu ɗaya ya zama secular to sai ce amma kuma sun sha karo ko kuma za a iya karo da a samu as da as din sun yi aure amma su haifi 'ya'ya biyar ba tare da an samu sikila a ciki ba kuma za ana iya samun su haifi 'ya'ya biyar dukansu ma sikila ana kuma iya samun su haifi 'ya'ya biyar duka ma aa ma su sai ce kawai eh saboda haka wannan ya ce harka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma akwai bangare mai yi wa masu irin wannan a tsari din bayani a can fth in suna bukatan karin bayani za su musu bayani amma ko su din in sun yi bayani sukan kyale mutane ne da su yanke shawarin abin da suka gani to a musulunce ina jin shine kawai abin da aka kawo wannan shine a likitance abin da suka faɗa mana cewa ba mamaki mutum ya zamanto asas in ne ma wannan probability na 1 over 4 ma'ana 25% a samu cewa an samu ss a cikin zuriyarsu to wannan yakan iya sabawa kuma har yanzu kasancewa mutum ss ne wato sikila din ba dole bane kawai kullum a gaishe yana rashin lafiya ana iya samun sikila ne amma baya rashin lafiya ko kwanan nan sun samu kes a fts in yace wadda yarinya ce ta kai shekara 25 ba ta taba ko kwanciya a asibiti ba sai dai yanzu da jinya ya kwantar da ita garin wasu alamomi sai suka ga kaman alaman ba alaman sikila kuwa cikin abin da take yi da suka yi gwaji sai suka samu lalle akwai to kaga kenan har ta shekara 25 ba ta taba kwanciya ba to ana iya kuma sikila din daga ranan farko shi kam kawai rashin lafiya kullun rashin lafiya in an haifi dan uwansa ma shi ma haka ya zama abu na ss shi ma ya ta rashin lafiya ana iya samun wannan wannan kawai ya danganta da jarraba daga Allah subhanahu wataala lura da wannan sai mu ce tunda likitoci ya sun faɗi haka idan har sun ga cewa za su yi aure babu laifi a musulunce babu laifi in sun ga za su yi aure babu laifi sai su ci gaba da addu'a Allah ya ba su lafiya ya kuma ba su zuriya tsayi ba lafiyayyu shikenan kawai ya halatta za su iya yin aure da za a in har mutane suna da ra'ayin irin yin aure ko rashin aure sakamakon irin waɗannan gwaje-gwajen da kyawunta kawai daga an tambayi izini kafin su kullu su kankama yawa sai a je a yi test yawa kaga in aka abu nan shikenan dama sama sama ne kawai sai ya hakura sai ta hakura amma kaga kan mai wannan takardan yace su sun amince da juna ko ma halin gaga ne to ga sauki nan insha Allah ta'ala za su iya yin aure wallahi ta'ala ala wannan bayan yayi sallama shi kuma ce a ya kasance wanda babansa ke aikansa kai kudin zakka ne sautari da yawa yakan cire dubu daya na sama saboda su mutanen da yake kaiwa ba, ba su cika bashi tukuici ba tambayarsa shine shin wannan kudin da yake cirewa ya wargaza zakkan to me hukuncin a haka hukuncin haka shine haramun ne ka ci haramun ka ci kudin talakan da aka aike ka ka kai masa amma babanka ya fi da zaka daidai amma kai sai ka cika abin sai ka ci haramu ba wargaza zaka yi ba kai ya wargaza wa lahira wani dubu ɗaɗɗayan da ka ɗauka ka wargaza lahiranka ne amma zaka ta fita don ya bayar ya amince da kai da ya san kana cire dubu ɗaya da baka da bai aike ka ba sannan har babanka ya kai cire zakka amma wai talakawan da zaka kai wa kawai a matsayinka na ɗan sabo saboda mutuwar zuciya kana tsammanin tukuici a gurin su kai Allah sawaje ba kai daidai ba me tukuici in suka ce Allah saka da alheri ba su addu'a ne suna addu'a suna ce Allah saka da alheri Allah ya albarka wannan da za ka yi sa'a cewa Allah ya albarkan nan ya karbu mutum ɗaya a doron ƙasa duk gombe nan a ce mutum ɗaya sai ce maka Allah ya maka albarka sai kai sa'a Allah ya karba to wallahi ya fi duk mutanen gombe su baka dubu ɗaya ya fi duk mutanen gombe kowa ya kawo dubu daya a cikin duk mutanen gombe a samu daya ya ce allah ya maka albarka sai kai sa'a allah ya maka albarka nan ta karba ta karbu ya fi duk mutanen gombe su baka tukuici saboda haka mutum ya rinka tina wato mahimmancin addu'ar bayi da kuma a'a alaka da allah subhanahu wataala da kuma kau da mutuwar zuciya na tsammanin wai a baka wanda za a bashi zakka in baka kara masa ba da wani abu daga aljihunka ba yaushe zaka zai kana tsammani ya baka tukuici wato da kai ne ma kila da ba zaka fi da zakar ba to Allah ya kiyaye wannan bayan yayi sallama shi kuma yace a ya kuma yi addu'a yace idan mutum yace zai yi abu kaza a cikin zuciyarsa bai furta shi da baki ba to idan bai yi ba shin ya saba alkawari ha ai wannan dama shi matsoraci ne a zuciya fa yake furta wa ya san yayi wa ya saba alkawari ai wanda ya bayyana a fili shine aka san ma ya faɗa zai abu na amma kai ka kunshi abunka a zuciya saboda tsoro ya misali zai yi sadaka sai ya kunshi a zuciya kaga matsoraci ne ba zai iya sadaka ba to sai bai yi sadakan ba bai saba kowa alkawari ba wallahu ta'ala ala saboda haka duk abin da aka yi a zuci Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata a al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ba a kama su da wannan don haka ya kamata a furta alheri kuma a aiwatar da shi in Allah ya sa aka samu dama za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin suratul tauba aya ta 42 muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
Allah subhanahu wataala ya ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka da dai a ce wani abun duniya ne na ganima kai tsaye aka gani ya bijiro kusa kusa wa safaran qasidan sannan kuma da tafiya takaitacciya ba kamar doguwar tafiya irin ta zuwa yakin tabuka ba da dai wata yar gajeruwar tafiya ce mai sauki gurin laushi laushi da kuma ga alamar lalle da an je ga ganima nan kusa-kusa ga wani dan abun duniya Allah ce da haka ne lattaba'uka wallahi da sun bi ka wannan ɗabi'a ce ta mutum ina akwai laushi-laushi da sauki kuma za a samu to za ka ga mutane sun cururuwa yanzu mai cewa baya iya fita sallan asuba da za a ce za a yi wani rabo a kofar mai anguwar anguwarsu amma da asuba to da kaga ranar sai in sallar azuwa sau nawa ake ma sai sai yayi ta kan lokaci yana jira saboda me law kana aradan qariban wa safaran qasidan da a ce wani dan abun duniya ne ayyabi jiro kusa kusa da kuma yar tafiya takaitacciya Allah ta lattaba'uka wallahi da sun bika walakin sai da yadda lamarin yake ba'udat alaihim shuqqa wato tsananin kunci da wahala da ɗawainiyan ya yi musu nisa ba za su iya wannan tafiyan ba su suna ganin kai daga nan aje har tabuka daga nan aje har kaza ga zafin rana ga wahala kuma ba a san me zai faru ba ga ba abinci ranar da aka fita yakin tabuka ba abinci ba wadata sosai mutum biyu ke cin dibino ɗaya su tsaga dibino ɗaya wannan rabi wannan rabi shikenan magana ya kare ga ba ruwan sha isasshe haka suka rinka fama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to Allah subhanahu wataala ya ce wa sayahlifuna billahi zaka ji suna rantsewa da Allah munafikai kenan law istata'na wallahi da mun samu iko muna da iko zamu iya da zamu iya la kharajna ma'akum wallahi da mun fita tare da ku ba za mu iya bane tafiyan ta yi nisa ba za mu iya ba harkar duniya haka ne abin harkar lahira haka ne ko sallan juma'a masallatin juma'a yawanci zaka ga mutane ba za su zo ba wai zaman yayi tsayi in rana ne kaɗan haka a ranar ta yi tsayi amma in kasuwa ce da kallon kwallo ana ihu duk wani ana tsayawa a rana da kasuwa kasuwanci wani wata kasuwanci zaka ga a rana ake ini gobe ma za a je jibi ma za a je amma in harkar lahira ne da harkar gurin lada a nan ne mutum zai ce shi ba zai iya ba san ba zai iya ba to Allah subhanahu wataala ya ce zaka ji suna cewa suna rantsewa da Allah lawistata'ana da zamu iya da zamu iya wannan tafiyan la kharajna ma'akum wallahi da mun fita tare da ku Allah ta yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su ta hanyar rantsewa akan ƙarya wallahu ya'lamu alhali Allah ya san innahum lalle su lakazibuna wallahi makaryata ne don haka bai dace ba su rinka halakar da kansu ta hanyar rantsewa akan ƙarya na'am عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين وتعلم الكاذبين Allah subhanahu wata'ala ce afallahu anka Allah ya yi afuwa a kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima azinta lahu me yasa kai musu izini kake cewa su zauna a gida duk yawancin su munafukai ne ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir yace wannan ahsanu ita wato an tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake yi wa irin waɗannan mutanen izini amma ka duba kafin a tuhume shi saboda gata irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah sai da Allah ce afallahu anka Allah ya maka ahuwa wato izinin da ya musu Allah ya masa ahuwa sannan tukunna lima azinta lahum me yasa ka musu izini ba cewa aka yi lima azinta lahum me yasa kake musu izini ba a'a afallahu anka Allah ya maka ahuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba Allah subhanahu wataala yana daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yana bayyana matsayinsa sama da yadda mutum yake tsammani don haka zama wajibi dole a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a san haƙoƙinsa a bashi a so shi sama da komai a duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba har matansa sai da suka samu falala a lokacin da suke kuskure suke abun nan amma Allah subhanahu wataala yana cewa ya nisa annabi Allah subhanahu wataala kaga ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamula minar rijali kafir da yawa a cikin maza sun kai sun kawo wajen daraja amma wa ma kamula il- minan nisa'i illa arba amma in dai a mata ne mata hudu su suka fi kowa a cikin banu isra'ila mata biyu ne wacce ta fi kowace maryam bintu imrana maryam bintu imrana babu wanda ya kai ta duk matan bani isra'ila sai asiya imra'atu fir'aun sai asiya matar fir'aun in ka dawo nan kuma sai khadijatu bintu kuwaili ummul mu'minin khadija radiyallahu ta'ala anha sai fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan darajan da Allah zai kira maryam kai tsaye kawai ya kira sunanta ya maryama qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ko ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin amma yana kiranta ya maryam amma mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ga yawo matanka ba kiran su akai ba nan kuma ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين kaga ana kiran su ya nisa annabi saboda mai darajar su Allah yana jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake gida na kololuwa a gidan aljanna gidansa shine can shi za ke da gurin da ake ce masa alwasila wanda ke cewa saluni alwasila ya ce alwasila wata manzila ne wani guri ne wanda sai an wuce saman bakwai gaba daya can kafin a isa ƙololuwan ƙurewa inda Allah yake wanda daga ƙasa da inda Allah yake sai inda alwasila ma'ana alwasila Allah ya tabbatar cewa istawa ala arshihi kuma wa arshu fawqa samawati wal ard abuna fawqa samawati saba Allah ya tabbatar da wannan cikin alqur'ani sannan Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasila wannan gurin guri ne na musamman babu wanda zai je gurin ya zauna sai mutum daya a duk halittan Allah mutum daya ne yake da wannan gurin sai ce wa ahsibuhu ana ina jin ni ne wannan mutumin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to su mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kam in ya gina gida shi da suke kaura eh shi da matansa da iyalansa gaba daya to matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ko za su ci alfarmarsa tunda su matansa ne su ma za su zauna wancan gurin ba mai zama wancan gurin sai su domin su a gidan manzon Allah suke a duniya haka kuma a gidan manzon Allah suke a lahira shi ne za ka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Aisha radiyallahu ta'ala anha malaika jibril yace hadhi zawjatuka fid dunya wa zawjatuka fil akhirah wannan matarka ce a duniya ko matarka a lahira mana matarsa a gidan aljanna to shine Allah yake cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi shi yasa sauda radiyallahu ta'ala anha tana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana da shekaru da yawa ta tsufa ita bata bukatar namiji ba bata bukatar wani alaka na auratayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga damuwa kasancewan ta tsufa bata bukatan wani alaka na auratayya sai yana tsoron karfa ya zalunce ta sai ce gwanda ya sake ta gwanda ya sake ta sai ta ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sake ta ya aiko sahabi ya gaya mata da ta ji wannan labari sai ta zauna a hanya yana shigowa zai karo da ita shikenan yana shigowa ta ce ya rasulallah ka ce za ka sake ni ya ce to ai ya gabata bukatan alakan aurataya sai yana jin tsoron kar ya zauna da sauran mata suna da haƙoƙi ita ma tana da haƙƙi shi a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ga gwanda a ce ya bata abu nan sauki ta hanyar sakewa tace ya rasulullah daga yau na bada kwana na ga Aisha radiyallahu ta'ala amma kar ka sake ni ka banni ina son a tada ni ranar tashin alkiyama a cikin matanka sai ce a in dai haka ne ya batta a cikin matansa ranar tashin alkiyama za a tashe ta a cikin matansa to kaga ana tashin ta a cikin matansa wannan gidan za ta je wannan bai fi mata ba ta ba da kwanan gaba ɗaya ga aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce to ita shekaru ya mata yawa ba ta bukatan abin alaƙan auratayya saboda haka amma in an tashi ranar tashin alƙiyama za ta zama wato ummul muminina radiyallahu ta'ala anha daga cikin ummahatul muminin za a tada ita a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gurin da sai kuma waɗanda suke salihan bayi a hasinun nasi akhlaqan waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u bayan imani a cikin jama'a su ko su ne makwabta ga wannan gurin su ne makwabta ga wannan gurin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa sai ya shafi matansa hatta matansa Allah yana kiransu yana cewa ya nisa annabi ya nisa annabi ya ku matan annabi kaga bayin Allah ne su Allah ne ya halicce su amma Allah yana ba su martaba saboda mai saboda su mata ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga wanda yace zai taɓa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga uku Allah kiyaye Allah da kansa yana cewa ya nisa annabi mu kuma mun da ya dace gare mu sai mu ce ummahatul mu'minina iyayen mu ne su domin Allah ce wa azwajuhu ummahatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga mu'minai in dai mu'minan gaskiya ne in ba muminan gaskiya bane in kaga mutum yana zagin mahaifiyarsa ko a yanzu ai ka zama mutumin kirki bane balle zagi kakarsa can ummatu mumina mahaifiyarsa ta aljanna fa inda ya zama mutumin kirki mahaifiyarsa ta duniya bai san ina za a koma ba mahaifiyar da ta haife shi a yanzu haka bai san ina za ta koma ba amma in tara su zai iya yin kuka ko ba haka ba to amma ga ummul mu'minin gidan aljanna wadda ake neman a alakantu da ita wani ko sai ce bari ya zage ta a ya shiga uku Allah ya kiyaye saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin ne radiyallahu ta'ala anhunna to Allah yana cewa afallahu anka wannan mun kawo magana ummahatul mu'minin saboda irin falala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi har matansa sun riski wannan darajar a matan mutum ba suna riskan daraja daga gurin sa ba yanzu matar malamin ku ba girma mata za ku yi ba yanzu matar Allah ba ba ta zama anti ba shi ke ja mana baki to shi ne to kuma sai mu rena yanzu in ka rena in ka ci mutuncinta mutuncin wa ka ci mutuncin ala rama to amma sai mutum ya ci mutuncin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuncin wa ya ci to sai ku yi masa hukunci me matsayinsa saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce afallahu anka lima azinta lahu Allah ya maka abuwa tuntuni tukuna hankalin kai kwanta a ce misali mala abdulgani kawai sai aka ce rijista na yana kiranka ko bc ko dbc me ya faru eh wannan abun da yake abuna kana shigowa sai ce abdulgani ka ce na an maka abuwa zauna a kujera ai kawai sai ga abdulgani ya saka ya ce tauranka tauranka dai wannan fa a nan tukunna cikin jami'a ma tukunna ba wai in an fita gari ba ba kuma in an fita har tsololuwa ba balle can Allah subhanahu wata'ala ya ce afallahu anka Allah ya maka huwa ma'ana hankalinsa ya kwanta tukunna sai ce lima azinta lahum me yasa ka musu izini ai daga ji ka san komai ma zai zo da sauki ai tunda a riga an yahuwa kuma maga- wanda ya yahuwan ba fa wanda an jima zai ce kai afuwan da na makan ma na fasa ba shi ba shi bane Allah ne afuwan kawai in yace yayi afuwa shi maganarsa baya faɗa ya canja Allah baya faɗa wannan in kaga Allah ya faɗi magana an dawo an canja ta to mafi alkhairi aka kawo da wanda ta wuce ne ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to haka Allah yake to Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam afa Allahu anka Allah ya maka afuwa lima azinta lahum bai saka musu izini kar ka sake musu izini daga yau daga yau kar ka sake musu izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har sai ya bayyana gare ka suwaye masu uzurin gaskiya wa ta'lamal kadhibina ka san ko makaryata akwai wanda suke zuwa su nemi uzuri uzuri na ƙarya suke faɗi ba gaskiya bane don haka kar ka musu izini gaba daya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabi- sahabbai ne wani daga cikin waɗanda suka zo suna neman uzuri a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo ya nemi uzuri wannan ya zo ya nemi uzuri suna da uzuri irin su abuna abla bin ummi maktum radiyallahu anhu wannan duk suna da uzuri to sai wasu kuma suka fake su kuma ta hanyar munafurci da ragwantaka suna tsoron fita wajen jihadi to sai suka rinka zuwa suka matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni ma akwai uzuri kaza shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saukin hali gare shi yace a ba damuwa wannan ma yazo yace sai ce azintu laka na maka izini wannan ma yazo yace azintu laka na maka izini to sai Allah subhanahu wataala yace a waɗannan masu neman izinin ƙarya ba daidai bane kar ka sake musu izini hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu har sai waɗanda suke neman uzuri na gaskiya ya bayyana gare ka wa ta'lamal kazibina ka kuma san makaryata yawanci mutum yana da saukin hali wajen mu'amala wannan ya zo ya ce a to ni ina da uzuri kaza saboda haka muna bukatan abu na taimako a yi kaza sai ka bayar wancan ma ya zo to za ka samu wani wanda shi kuma bai ce bai sha ba ya zo yana cewa eh shi ma a bashi haka ɗabi'ar mutane yake daga lokacin da ka zama kawai kowa in ya zo za ka iya bashi dama to shi kenan kawai wani ba kai da ba dalili haka zai ta zuwa in gurin raba wani abu ne shi ma haka ne in gurin karba ne shi ma haka ne in gurin a ba da izini ne a ci gaba da yin wani abu ko a zauna shi kenan mutane suna son laushi ne kawai to ko masu sifar munafirci su suka fi kowa wannan don haka amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jajirtattu su waɗannan nema suke a fita don neman yardar Allah don su samu rahamar Allah to amma sauran wasu wanda suke da munafurci tattare da su sai su zo suna neman izini in sun ga mai uzurin gaskiya nemi izini an bashi sai a ce to a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a nemi izini daga suka nemi izini ya basu sai Allah ya ce a karka sake basu lima azinta lahum hatta tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ka gane makaryata ka gane masu gaskiya sai ka bada izini ga wanda suka cancanta na'am لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون
mai neman shubuha akan sahabbai zai ce "Ah, to ba shi ma da bakinsa ya faɗa ba Allah ya ce karka musu izini saboda ana samun masu neman izini to ƙari sa aya Allah ya ce la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim da'iman Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga la yasta'zinuka allazina yu'minuna billah waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya ba za ka taɓa ganin sun zo suna neman izinin kawai za su zauna a gida ba ina su nema suke su fita ga sunan irin su abubakar irin su umar radiyallahu anhu irin su uthman radiyallahu anhu irin su aliyu radiyallahu anhu irin su abdurrahman bin auf radiyallahu anhu irin su talhat bin ubaidillah radiyallahu a'a wannan kana tsammanin haka kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bainar jama'a ba ya tashi bainar jama'a yace abubakar fil janna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa umar fil janna wa uthman fil janna wa aliyu fil janna haka ya dinga kiransu wa abdurrahman fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna sai da ya kira su su goma nan yana kowanne daya sai ce yana aljanna aljanna zai je wane aljanna zai je wane aljanna zai je sai da ya kira su su goma in kana da wani haka kawai zai yi wannan to shi yasa irin waɗannan kullum suna jajirce akan imani da wanda suke tare da su suna nan da yawa daga cikin sahabbai shine Allah ya ce la yasta'dinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir sam ba za ka taba ganin waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suna neman izinin wai a ba su dama su zauna ba a suna neman wai su zauna a gida an yi jahidu wani maimakon su fita su yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu da rayukansu ba za ka taba gani ba Allah ce wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne bil muttaqina da masu tsoron Allah waɗanda suke tuntunin suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne al'awa'il as-sabiquna al-awwaluna Allah ya san su saboda haka waɗannan ba za ka taɓa ganin sun zo sun nemi izinin ka ba wai suna neman su zauna a gida a lokacin da waɗanda suka zauna ayoyin alkur'ani sun faɗa a gaba wato tarihin irin su ka abu ne malik su miraratu bin rabe su hilal bin umayya wayannan kwaya uku da suka zauna su ma baka ga sai da Allah ya wanke su ya tsarke ya tsarkake su ya tace su suka zama cewa aka gane cewa babu munafurci tattare da su Abu Khaisama da yayi latti ran da suka Abu Malik suka suka suka makara suka yi takallufi ba su fita ba Abu Khaisama shi ma bai fito da wuri ba yayi latti yana gida bai fito ba can yace kai manzon Allah ya tafi ina gida sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya nada dokinsa sirdi kawai ya dau makami sai ya kama hanya ya doshi jeji kafafuwansu kawai yake bi inda dawakin suka bi ya rinka gudu yana gudu yana gudu can annabi sallallahu alaihi wasallam sun sauke zango suna zaune da sahabbai sai aka hango kura ta yi sama sai aka zo aka ce ya rasulullah ga wani can ana tsammanin ko dan leƙen asiri ne ga kura alama tana nuna akwai wani mutum yana tahowa da doki ga ƙuran doki ana tsammanin ɗallaken asiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kun aba kai sama eh kasance abu kai sama in ya fito za ku ga abu kai sama ne yana barkowa kawai sai aka ga abu kai sama ne radiyallahu anhu arda ka gani jarumai kenan ba sa buya cikin tsummo kara a fili suke fitowa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam masu imani na gaskiya ba kwakulo su ake a gida ba sun buya cikin tsumokara ba sa wannan don haka annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ce la inna ma yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ka sani cewa inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kawai waɗanda suke neman izininka cewa suna so su zauna a gida ragage waɗannan su ne waɗanda in ka ga masu neman izinin ka su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wartabar qulubuhum zukatansu kuma suka cika da kokonto mu je ne to nan je kuma ai mutuwan ne abun tsoro sun fi son wasu su je a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba buya a gida a fagen daga yace ku sahabbai ku je a kashe ku ba bai taba ba a ba mu karanta ba hunaini ba mu karanta a baya ba fitowa fili yayi sahabbai duk sun watse sai fito yana tahowa ya hau alfadari kar ya hau doki mai gudu ma a dauka cewa in ya juya zai gudu a yana cewa ana nabiyullah wala kadhib me neman ya kashe ni yazo ya kashe bai taba a zo fagen daga sai ta to ku kuje a ta kashe ku in kun bi ni kun yi biyayya kun yi abun a'a fitowa yake shine jagora ana ana nabiyullah wala kadhib ana muhammadu bin abdul muttalib me son ya taba yazo ya taba mai son ya kashe zo ya kashe haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma a kuya ai ta kashe bayin Allah radadadadadada ana ta zubar da su ni kuma ina ƙara kuya ina ta ku yan masallaci nan ku shiga wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba fitowa yayi aka yi da shi ba karya masa hakwara bane a Uhud buya yayi aka karya hakwaransa karya masa hakwara aka yi aka fasa masa shujja rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fasa kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud wa kusirat rubaiyatu aka karya fiƙoƙinsa kanayin din nan aka karya su saboda ya buya ya fito da gane da aka yi haka ne talha ibn ubaidullah ya zo ya sure shi yadda shaho yake suran dan kaza ya gudu da shi ana cewa qutila rasulullah an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suna ta murna suna yayatawa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu murya ta je masa ya dauka cewa eh lalle an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya fito yake cewa ya ku a musulmai ku dawo wallahi ma qutila rasulullah ba a kashe manzon Allah ba bai faga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san abu da ake ci ba amma saboda jarunta irin na yaki hankalinsa ya tashi yace ku dawo ya tara su yace in ku an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ɗaya daga cikin mu da zai koma cikin gidansa duk a zo a kashe mu a kashe manzon Allah mu koma gida me muka yi kenan ka ji imani na gaskiya amma a kashe wani wani ya gudu ya buya a bai taba tsayawa ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu dalilin wani ya koma gida ba fasawa ba sa fasawa a tsaye suke akai saboda haka in ka ga masu neman izini inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda basu imani da Allah da ranar karshe wasu suke neman izini a gurinka wai ka ba su izini su zauna a gida wartabar qulubuhum zukatan suka shiga cikin kokonto suna tunanin mutuwa suna tunanin rayuwa aha kawai in za je fagen mutuwa dama in an mutu shikenan shahada falillahi alhamdu in an rayu kuma Allah ya nufa haka amma a tsaya ana tunanin wannan ana tunanin wartabar qulubu a raba kafa a raba kafa ba ka'ida bace ɗaya ne kawai imani eh rashin imani kuma eh a to wannan shine ɗayan biyu kawai amma su wartabar qulubuhum zukatan suna kokonto kar mu je kuma a kashe mu kaga yanzu gona ta ban girbe amfanin gonan ba ko wani to wannan shine ke kawo kokonto in ana maganan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a tino duniya yawa duniya kawai dama ita zuwa aka yi aka koma wanda ka bari a baya kuma su ma suna nan a ciki kuma za su rayu iya abin da Allah ya tsara musu shikenan kawai a'a ya'ya ne a'a wane ne kowa yanda Allah ya tsara masa haka zai rayu wani sai ya zama maraya yake zama babban mutum sai ya zama maraya ya tashi maraya annabi sallallahu alaihi wasallam asha yatiman ya rayu maraya wa nasha'a yatiman ya tashi maraya haka abun yake ba ku ga marayu da yawa ba wanda suka zama masu kuɗi in suna ba ku labari ta datan babu komai tun kafin ya kai shekara kaza baban sai ya rasu wa ya daga shi Allah subhanahu wataala ba ku ga Maryam ba lokacin da ta zo aka haife ta da babanta ne ya haife ta a gidan imrana za ta tashi da babanta yana da rai da a gidan imrana ne za ta tashi imrana ko ba annabin Allah ba ne amma saboda ya rasu sai ake neman wa zai rene ta sai aka samu hada annabin Allah cikin masu kwaɗayin renonta har suka yi ƙuri'a wa kafala ha zakariya ko wa kafala ha zakariya da babanta yana a gidan babanta za ta tashi ko ba annabin Allah ba ne amma da babanta ya rasu sai ta tashi a gidan annabin Allah ha ba ka ga tsarin Allah ba kenan to haka tsarin Allah yake Allah subhanahu wataala yace inna ma yasawartabar qulubuhum wato zukatan suke cike da kokonto fahum fi raibihim yataraddadun to su kullun zaka same su fi raibihim cikin kokonton su yataraddaduna suna kai kawo to mu je ne ai matsalan shine ni gaskiya yanzu a'a kaza ne kawai shine to mu je ne ko a ina har yanzu mu zamanin mu ne yanzu gashi nan to ne to musulmi ne kam to amma matsalan shi ne yanzu kai in kace ba bambanci ko kace wai akwai bambanci matsalan yanzu to in suka ci ba ya za a yi ka san dai ba za a yi da ku ba mukami ne yanzu kaza kai ba ka san yanzu kana targetin cewa ka zama famanin sakatare ne to yaya za ka zo ka bada cewa musulmi in wancan din suka ci ya fa bi raibihim yataraddaduna kawai za ka same su fi raibihim yataraddaduna kullum sai rinka tuna negative kawai zai ta tunawa a rayuwa shi za kullum za ka ga mutum haka kawai ka ga ya rami haka kawai ka ga ya yi ƙiba haka fi rami mai tarar da duna ba za ka gane mutum ba zai iya tsayawa a kan imani ba a'a wai shi kullum sai tuna to in an yi kaza in ba mu yi kazan ba to kuma gaskiya za a karbi kaza waye gaya ma za ka karba waye gaya ma za ka karba ka tsaya da izza ka rike addini ka samu alaka da Allah waye gaya ma za ka karba me ya taba ka tsoron kai ke ji wannan kuma da izzan Allah ne subhanahu wataala kuma baka isa ka samu abin da Allah bai baka ba amma in kana da rauni na wajen alaka da Allah to tsoro zaka yi ta yi hakan ka to ai ni ina ga in yayi fishi da ni yanzu yaje ana ana jin irin wannan maganganu wani fa ko magana ake a gurin karatu sai kuma can gefe gobe in aka yi wasa ba zai dawo ba sai abun ya huce tukunna sai wata nan ya rinka zuwa saboda gurin karatu a rinka irin wannan magana ko wani abu ko wani makawanci to duk wannan ba haka bane kawai inda gaskiya ta je a faɗe ta sai dai kawai a yi ta da usulubi mai kyau yadda ya kamata Allah samu dace warta bar qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddaduna sai ga suna ta kai kawo a cikin kokonton su ana ta kokonton a'a mu yi ne ko kar mu yi ne mu fita ne ko kar mu fita ne haka wanda ba su imani ba suke na
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم Allahu يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
Allah subhanahu wata'ala ce walau aradul khuruja da a ce da gaske so suke su fita la a'addu lahu uddatan ai da sun shirya shiri don fita din da dai da gaske fitan suke so da sun shirya shiri don fita din walakin sai dai ina kariha Allahum bi'athahum Allah da kansa yana kyaman ya tada su ya musu kaimin su fita din don tsoron abin da zai faru akwai wanda in ya fito cikin kuma hatsari ne shi yasa Allah ya ce walakin da don da a ce sun yi nufin fitan da gaske suna da cikakken imani da sun fita da kuma sun yi shirin fitan sun yi tanadi don fita amma Allah da ke ya san zukatan kowa walakin sai dai Allah kariha Allahum bi'athahum Allah sai ya kyamaci ya kai ya sa musu kaimin su fita din sai Allah ya kyamaci haka fasabbatahum sai Allah ya nauyaya su ya jinkirtar da su suka koma baya kullum sai suna ta kokonto suna ta jin cewa su fita ne ko kasu fita ko abu kuka shirya in kuka ga kunyi kunyi wasu ba su shiga ciki ba ku ce Allah ya sa alkhairi ne wataƙila in suka shigo ɓatawa za su yi. a kun shirya a ga tsarin da ya za a yi a ci nasara ga abunan sai suka zame suka koma gefe wallahi ku kyale su kar ku tsaya kuna cewa ai wane kuma ya iya siyasa in ba da shi ba za a iya kai gombe kuwa in ba da shi ba za a iya kawo wannan local government din ƙarya ne Wa- wani siyasa ya iya a qur'ani ya karanta ba dai wannan labaran ba ne to ku kyale shi kawai in yaki kun shirya abun kirki kun shirya tsari sai yaki wani ma yaki wani ma yaki kar ku ce wai sai da su ne za a ci nasara ku ajiye su a gefe wataƙila alkhairi ne da ba su shigo cikin da ba su shigo cikin ku ba Allah da saninsa yake basu yake barin su a gefe saboda ayar da take gaba ku ji abin da take bada Allah ce fasabbatahu wa qila qa'idu ma'al qa'idin Allah ce musu ku zauna tare da wanda za su zauna din tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana nuna mana ayoyin nan ku dawo da su yau a rayuwar ku ku gani tsare-tsaren ku da kuke don neman cin nasara addini ya ci gaba ku duba ku ga irin yadda wasu mutane suke muku kuma daga cikin ku haka aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsare-tsaren da suka yi don addinin musulunci ya ci gaba daga cikin wanda suke zuwa su yi sallah tare da shi waɗanda ba sahabbai na kirki ba ba muminai ba ina waɗanda suke suna nan ne munafukai duk wanda aka taimaka munafukai ba za ka taɓa jin sunayensu a cikin sahabbai ba duk munafukan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna tare da shi da shi suke sallah amma sahabban kwarai wanda nassosi suka rinka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yaba su ya rinka faɗin alkhairi akan su wannan sune asalin sahabbai da wanda suke makamantansu don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qila qa'idu ma'al qa'idin aka ce musu ku zauna tare da masu zama Allah ta law kharaju fikum da a ce sun fita cikin ku suka ta- suka kasance tare da ku suka fita tare da ku wallahi ma zadukum illa khabala ba abin da za su kara muku sai kasala da ci baya da ragwanci da kasala abin da za su kara muku kenan zaka kun ji kuna tsara wani abu da kuke tsammanin addinin musulunci zai ci gaba ta wannan gurin al'ummar musulmai za su ji daɗi to kar ku razana wai wani bai shiga ba wani bai shiga ba kuma gwanin siyasa ne wani yana da jama'a yana da mai ina wani jama'a yake da shi in ku garbe shiga ba kuma alhali shirin gaskiya aka yi ya ce kai to aini ina kokonto ne abun naku kaza ne kar a zo ba a yi da ni ba in ko ba kwa sa ka a wannan ku ajiye shi a gefe kawai ku ajiye shi a gefe da ya fara maganar personal interest ajiye shi a gefe ana maganar al'umma ana maganar addini kana kawo mana ayi da kai kai kawai mana ko ayi da kai ko ba ayi da kai ba abun ya gyaru kawai ake so addinin Allah ya ci nasara to akwai irin waɗannan kar ku razana lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala da za su shiga tare da ku cikin harkar taku ma zadukum illa khabala ba za su kara muku komai ba sai kawai lalaci sai kawai watsewa sai a rinka kawo farraka wala auda'u khilalakum Allah ce wallahi da sun shiga cikin ku da wala auda'u khilalakum da sun raunata tsakankanin ku da, da annamimanci Al-Hafiz Ibn Kathir yace bin namimati da annamimanci su je can su ce a kaga fa wannan shirin dama na gaya muku shi yasa ni bana so na shiga amma tun da kun sa ni dole na shigo to amma baka ganin wane alama yanzu so suke su handame idan aka yi su ne za su abun nan baka ga kai tun da aka yi zuwa da kai ake mitin da ke da kai ake komai amma yanzu an yi sideline ɗinka kana nan a gefe yanzu kai ka san abun da aka yi jiya wannan ma sai koma gefe ce mun shi mu a siyasa mun riga mun san siyasa amma tun da kun ce mu zo mu yi shine muka zo muka yi amma muka ga alaman cewa abun naku za- wala auda'u kilalakum kawai sai su yi ta babbata ku a kira wancan group din a ce musu kaza ba za a yi da ku ba a kira wancan group din a ce musu kaza ba za a yi da ku ba wala auda'u kilalakum shi za in kun ga kawai suna dardar tuntunin ku ajiye su a gefe ku wuce ku tsara tsari don addinin musulunci ya ci gaba al'umma su gyaru za su zo su bi au dukan bin ya rufe ne ba yana nan ba sai an yi kuna cin nasara a zo ce ah dama mu yanzu a raba kaza ma ya zama biyu abu kaza ma ya zama uku dama abu na dina na turo wakilai na je- ni dama abun da nake so kawai wane ne kawai ku nada shi minista in abun da nake so kenan ba wai sai an yi da ni ba ko ku nada wane kwamishina ina jiha ne iya abun kenan wala auda'u khilalakum in sun shigo ma kawai raunata tsakanin ku za su yi da annamimanci yabaguna kumul fitnata in kun ci nasara sai su rinka neman ta yaya za a samar da fitina a tsakaninku kuna a ba ku gani bane a Najeriya ba ku gani ba ku ganin abun da yake faruwa a Najeriya ta yabguna kumul fitnata wa fikum sama'una lahum cikin ku kuma akwai sama'una lahum dama wakilan su ne suna nan masu jin zuwa gare su eh to ni gaskiya wallahi wani ina jin kunyan sa ne ba zai iya magana in ja ba kuma a cikin ku suke kaga ba da kuka iya wa fikum sama'una lahum shi yasa kawai ran da suke da dardadar ku wuce kawai ku nemi tawakkali ku yi tawakkali ga Allah ku nemi nasara a gurin Allah wallahu alimun bi zalimin Allah yana sane da azzalumai daga ku dogara ga Allah cikin duk abin da za ku yi shi yasa duk abin da kuka shirya ko ku kaɗan ne in dai kuna da manufa mai kyau ku yi iya inda za ku iya kawai in kun tsaya shi kenan falillahi alhamdu in wasu sun dora an ci nasara amma in kuka tsaya kuka ce sai kowa ya zo an ce kaza an yi kaza za ku sha wahala Allah samu dace wallahu ta'ala alam in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah samu dace wallahu alam
Allah